إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام استمرارا في موضوع التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة ونحن اليوم في الركن الثاني من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالملائكة الملائكة هم عالم غيبي خلقوا للعبادة والطاعة ليسوا آلهة ولا أربابا وليس لهم في من خصائص الربوبية والألوهية شيء وهم عباد مكرمون مربوبون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا يسبحون الليل والنهار لا يسامون ولا يفطرون خلقهم الله من نور كما خلق الجن من نار وكما خلق الإنس وكما خلق الإنس من طين وكما خلق الإنسان من طين وكما في قوله سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم من وخلق آدم مما وصف لكم أيها الإخوة الكرام الملائكة أصناف ولكل وظيفته فمنهم الموكل بنزول الوحي من الله إلى أنبيائه ورسله وهو جبريل الروح الأمين كما في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ومنهم الموكل بقبض الأرواح كما في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ومنهم من وكل به في أعمال العبد كما في قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام الملائكة يتمثلون أحيانا بصفة البشر بصفة بشر كما جاء في قصة إبراهيم ولوط وبني إسرائيل مع نبي لهم من بعد موسى وهارون وقصة مريم وغير ذلك قال سبحانه وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيز وفي قصة بني إسرائيل وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وفي قصة مريم قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دينك وانصر عبادك الموحدين في كل مكان وزمان آمين يا رب العالمين أنوا مسلمي أتقيتي تيغبا da maudu'inmu na mas'alar tauhidi muna dai bayani ko sharhi cikin kitab na sulu salata na abdulwahab mahmud bin abdulwahab muna cikin bayani mun zo muna cikin rukunin imani na ambaci imani da Allah cikin rukunai guda biyar mun ji dai bayani alhamdulillah dalla dalla kan ma'anar imani da Allah yau insha Allah za mu shiga bayani kan rukuni na biyu daga cikin rukunin imani wanda wajibi ne musulmi ya san da wannan rukuni rukuni na biyu a cikin rukunin imani shine imani da mala'iku yan wa mala'iku wata halitta ce tabbatatta amma ba a ganinta yan wa abin da ke kawo da yawa kahurai suna wai su ba sa yarda sai da abin da suke gani ko suke ji dai ba sa aiki da gaibu wannan abin ya sa turawa ko duniya cikin wani rudu wanda Allah subhanahu wataala yana da halittu da dama ɗan uwa muna jin labaru su dimi jin hanyoyin labaru ana bayanin wasu halittu ne a wannan duniya ta ma wanda har yau sun gagari ɗan adam ko bature kun hikimar Allah sun yi bayyana a turai amurka ko europe kuma halittun har yau ci gaba ɗan adam bai iya ba wata na'ura da za ta iya ɗaukan hoton ko sauti amma idan ɗan adam yana ganinsa da idansu za ka gani ku gani amma na'ura ba ta ɗauka da ana ce ma da ƙayyace da makayyace ƙayyace da an ta mai sikta ta su ƙayyace babu su to ma abin da suke yi ya huce za su su bar wani abu su bar tasiri ka abin kuma jama'a da dama sun gansu kidan zai yiwuwa a ce ƙarya ce daga baya sun kyautar an ce wani na'ura mai cin kilo dubu nawa za ta shekara dubu nawa kayan ta kai a takaice dai tabbas akwai ta halitta ta gagara na adam me suka ce mata sun da suka ce mata sai ovini me suka ce ovini obije wala no identify wai wata halitta ce mai tashi amma har yau ba a gano ta ba kake sun yarda akwai wata halitta a nan duniya za ta ta wani aiki amma dan adam bai iya ɗaukar abin take ciki kuma sun ce na'urarsu suna na'ura wadda hasana siffata na'urar masu gani amma ya gagari dan adam ya gani ya yi bayani ya suke ciki ka cikin obin ne wata halitta ce mai tashi da ba ganin ta yan wa almuhim mala'iku halittu ne wani tabbas akwai su kuma Allah ya yi su ne da dan ibada kurin zunzurutu ba san saban Allah ba amma mala'iku ba abin bauta bane ba ba su da wani abu daya wanda yake na Allah ne a hannunsu su ma bayi ne na Allah su ma biyayya suke ga Allah subhanahu wataala illa Allah ya karrama su ya ba su matsayi na ibadar shi suna tasbihi dare da rana su ba sa kosawa ba sa gajiya irin yadda baka gajiya wajen linwashi haka ba sa gajiya wajen tasbihi da ambatan Allah in wa malaiku a takaice an halice su daga haske kamar yadda aka halicci aljani daga wuta aka halicci adam daga laka Allah subhanahu wataala iya bayani akan malaiku iya cewa bayi ne wa'inda masu da'a ga Allah ba sa girman kai kuma ba sa gajiyawa suna tasbihin Allah dare da rana ba sa yankewa cikin wutar wata sai musulun manzana ke ban labarin cewa annabi ke cewa iya ba mu labarin asalin halitta mala'iku da mutane da aljanu manzana yake cewa sallallahu alaihi wasallam yace an halicci mala'iku daga daga haske an halicci aljani daga tsantsar wuta kuma an halarci adam daga abin da aka siffanta muku na laka ko ƙasa ko turbuwa zamci da haka yan uwa mala'iku kala-kala ne kuma kowa da aikin shi akwai wanda Allah ya ba kulawa da sabkar da wahayi kamar mala'ika jibril shi ne mai kula da wahayi zuwa ga annabawa ko manzannin Allah shi ne mai zauwa da saƙo daga Allah zuwa ga annabawa aikin shi kenan kamar Allah ba labarin wannan ƙur'anin kanshi ruhul amin shi ya sabakan maka da shi akan zuciyarka dan ka zamanto daga cikin masu galgadi kuma ya sabakar da shi bilisanin arabi mubin da halishan larabci bayananne wani mala'ika an bashi kulawa da amsar rai kamar Allah ke cewa ga yawa mutane mala'ikan mutuwa wanda Allah ya wakilta shi ne sunan shi gangare malakul maut mala'ikan mutuwa shi zai ɗauki ran kowa a cikinku kuma za a mai da kowa zuwa ga ubangijin shi akwai wanda aka ba kulawa da kiyaye ayyukan da muke yi irin ake mala'iku wanda kullum ba sa rabuwa da kai a can raqib atid damaka da hagunka wanda kullum tare suke sukurin aikin sukurin mai kai su rubuta mai lada ya rubuta aikin lada mai rubutun zini ya rubuta zini su aikin su kenan kulawa da kai haka mutu wata aya Allah ya ce wa lalle bayi ku sani wa kuna da wasu mala'iku na musamman masu kiyaye abin da kuke aikatawa suna kiyayewa kuma suna rubutawa haka nan mu kula mai hatara duk inda muke muna tare da mala'iku balai da ka kai balaga ka kai ka kai ma'ana zama takalif shikenan wani mala'ikun ba sa rabuwa da kai duk abin da kai Allah zai ba su damar sanin abin da kai kuma su rubuta in wa mala'iku sukan rikida su canza da siffar mutane kuma wai tabbata ba wannan ga wannan al'umma ba kissa ta annabi ibrahim alayhi salam man labarin ibrahim salam bakin ibrahim wanda Allah ke bada labari mun aika ma ibrahim wasu manzannin mu sun je mai da bushara sun yi sallama ya mai da sallama nan da nan he gashi ya zo da dan marike mai shi gashashe ya mai ka baki sun zo da siffar mutane kamar mutane yan tahiyya bulagaro a ta ibrahim kanshi bai gano ba da mala'iku ne iya matsayin manzon Allah bai gano mala'iku ne ba amma sun zo da siffa ta mutane suka yi sallama ya masa sallama yake baki ne da kullum ya je irin da saba karma baki ya je ya gashiyo dan maraki karami aka kawo aka aje kan baki sai ga hannunsu baya cin wannan nama sai tsoro ya kama shi akan cewa ka aje miyagun baki ne mugun baki mugun bako bai taba kanka wannan ya wani tsoron har a jikin shi sun gano ya tsorata suka ce ibrahim kaka ji tsoron komi mukin wannan 'yan saƙo ne mala'iku ne 'yan saƙon ubangiji na zuwa gare ka ta kwaye san mutane ne kaga sun zo kayan san mala'iku ne sun zo a siffar mutane suka ce mu 'yan saƙon ubangiji ne da harko dai aiki mana harko za mu baka bushara bayan wannan tsohuwa matar shi ta harko sara shekara jin gwamnati da wani abu aka bata labari zan baka labari cewa wannan matataka za ta ahida mai suna ishaq hamma da yaƙubu a ban shi ashe tana basa suna gami haka tana baya tana ji ba ta ta ta ta ƙara ni a ce na ayu tana ga tsohuwa shi karɓar ta da biyar suka ce ta ce ya za a yi na ayu miji na na tsohuwa miji na tsoho dama ni ba karari ya ce ku ce mun ayu wannan ba tana magana ce suka ce wannan magana haka ubangijin ke faɗa kuma abu ne mai sauƙi ga Allah ƴan wa daga cikin kaga wannan kuma suka ce za mu huce wajen kuma mutanen Lut mutanen lokaci ya yi za mu je mu halakar da su kada sun ba mutane suka mushamma za mu je mu halakar da mutanen lut ya ce lutuwa za ku halakar da garin a cikin akwai lutuwa za ku suka caba ibrahim mun ka sanin suwa a garin mun san suwa a cikin masar ba ruwan kan baka cikin wani abin an riga an kare kurin kai ma mun gama naka da kuma za mu huce kaga da sun zo da siffa ta mutane haka ya tabbata garin mala'iku kisar banu isra'il bayan musa alaihi salam lokacin bayan amsa wannan fatattaka ta farko an watsa su a masa kata-kata sun bar bata magana sun watsi suka nemi Allah Allah ya kuda wani annabi suka ce muna roƙon Allah ya ba mu jagora na jagoran yaƙi musamman sake mai do matsayin mu annabin Allah ne amma an ce zaman annabi daban kuma shugaba daban wannan annabi sai gaya mishi ga abin da suke fatar Allah ya ba su wani wakilin jagoran yaƙi a cikinsu Allah ya ce mu annabin gaya musu talut shi ne shugaba jagoransu to katarin da aka yi talut a tsarinsu ƙabilancinsu talut bai cikin gidan sarauta suka ci a ya za a yi a sa talut a matsayin shugaban bayan bai daga cikin gidan sarauta kuma a ci an zaɓe shi ya ce wannan kuma shi allah shi zaɓa kuma allah ya ba shi ilimi na jagoranci kuma ya ba shi ƙarfin jiki babban tsakishen komanda ne zai iya jagorancin yaƙi haka Allah tsara shi da ilimi kuma da sanin yaƙi suka ce su huwa wannan abin huwa ba su amince ba suna kama annabin kuma za a na koma ana tuma annabin cewa kamar zaɓi son ka ne ya ce tun za a gaya musu alama da za su gano wannan talut shi ne wanda jagoran da allah ya zaɓa muku suna akwai akwati da suke tahiya da shi suna samun nutsuwa don akwatin a ciki akwai kayan musa da haruna abubuwa da suke mai muhimmanci din da an yaƙe su an masa kaca-kaca akwatin ya ɓace shi kuma samun su iya ba su nutsuwa kuma san inda yake aka ce to yanzu za ku gano shi ne Allah ya zaɓa a taru gaba ɗaya mala'iku za su zo daga za su zo da sama ɗauke da wannan akwati da kuke nema kuma za a maika shi a hannun wannan jagora a cikinku suna kallo cikin taro mala'iku suka zo da akwatin wannan tsakar jama'a aka maika a hannun taluta kaga nan mala'iku su cikin jama'a haka kisar maryam alayhi salam maryam alayhi salam ita ma ai kaga lokacin da jibril ya zo mata a sifar mutum ya zo mata ta ce kai bawan Allah ya za ka zo wajen kai tsoron Allah kake kaza kaza ya ce a ita jini kaga ka zo a sifa ta mutane ta ce kai tsoron Allah kai tsoron Allah kaza kaza a take ce mata a ni dan sakon ubangiji ne dan baki kyauta ta yaro tsakakake ka dona a take iyakar da makirin mala'ika yakan zo a hili ƙarar ana ganin shi haka ƙarshe adam sallallahu alaihi wasallama kisa hadisin shahararre sananne hadisin jibril na umar aka ga sahabbai suna zamane annabi ya cikin su kun ga bako ya zo suka ce muna ganin mutum fari bes gashi bakikkirin matsala ba suka suke abin kallon duk a garin babu wanda ya san shi a cikin su ba dan gari bane ba kuma bai da alamar ɗan bulagurin tahiya tsab ya zo tsab kobi tsab kaya tsab gashi tsab babu alamar bulaguro kuma da sun shi sa kowa ya ce kallon bakon ya zo ya zama na ya ma'anar salama ya ma'anar wannan tambayoyi na magana islam magana imani magana al'amun tashin kiyama ka duk wannan ya kare ba su gane komi ba amma shi shi manzo Allah ya gano malaka jibril ne he da kare komi an kai tambaya yayi kwana shi manzo Allah ya yi kun san da wa kuke magana yanzu a ta ku kira wani bakon ku ce dawo suna kwana kun babu shi ya bace ya ce wannan ba wani bako ne ba mala'ika jibril ne ya zo ya karantar da ku addininku kaga wani kenan menene kaga ya zo da siffa ta mutane a siffa ta mutum ya wani kenan mala'iku a takaice dole mu yi imani akwai wata halitta ta mala'iku wanda wa'annan halitta Allah kaɗai ya san haƙiƙin suke ciki amma sanin haƙiƙa Allah amma ta za ka yi imani bayan ka imani da Allah ka yarda akwai halitta ta mala'iku wadda Allah ya halitta kuma an yi su da haske ba sa saban Allah ɗan wannan shine ƙarshen karatun mu sai ɗan tambiyin abin da ya gabata baya bayani da na yi akan magana ta Palestine ko magana Gaza ɗan wa mun ji darussa a ciki wanda wannan dole shiga kawunan mu na maganar duk abin da Allah ya alkawali kuma duk abin da za a yi an yi kuma mun ji abin da aka yi wancan zamanin bai kasa da na yanzu ba fir'auna ya kama ɗiya maza ya kashe can na ce ya kashe ɗiya mata a zai kashe ɗiya maza ya bar mata wanda ke su da aka yi da su wannan bala'in tun kayan ahin musa ke ku gani abin ba yawa ke ba tun kayan ahin musa fir'auna yake kamawa iya kashe ɗiya maza da gudun gushe mulkin shi aka ahi Musa Musa duk yawon shi dawo ya zama manzon Allah kuma har ƙarshen ma manzanci na Musa Fir'auna ya ci gaba da wannan kamawa ya kashe yanka amma suna jaje Musa ce musu ku yi hakuri ƙasa ta Allah ce iya bara ta ga wanda so ce mun karanta kuma Allah ya ce wannan gallazawa da ake musu Allah ya ce wata shunhuda ce wata baiwa ce za musu kidan ka ɗauka jarrabawa bata da alkhairi cikin ta a komai na iya wakana amma mana da imani da Allah insha Allah ko shi ne wala wannan zalunci sai ya gushe bi iznillah a hannun wani Allah san waye amma bi iznillah wala imaninka da Allah kake shakka da abin da yake ya da lokaci bi iznillah Allah ka mana karshen shi assalamu alaikum amin